الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a biyu ga watan juma'a ula shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 19 ga watan ɗaya shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani misali mutum ne yake da hatsi a ajiye a lokacin bazara ma'ana gab da saukar damuna wasu daga cikin mabukata manoma suka ce ramta musu wannan hatsi duk tiya ɗaya idan kaka ya za su ba shi tiya biyu a madadinta riɗi za su ba shi tiya biyu a madadin tiya ɗaya na hatsi da ya ba su ko to sai wani ya ce masa ya ce a in aka yi haka bai ba to da wani dalili ya ba shi na kan cewa bai yi ba shi riɗi zaune yake da gindin kansa kamar yadda hatsi zaune yake da gindin kansa kowanne jinsi ne wanda yake makadaici in jinsi ya bambanta na abinci yin fifiko ya halatta attafabun illa kasancewar jinkiri shine baya halatta dole ya zamanto hannu da hannu kenan a nan ya kamata ya ba shi dalilin da ya haramtar da haka shine jinkirin da aka samu amma yana halatta ka ba da hatsi tiya ɗaya a baka riɗi tiya goma ko a baka dawa tiya goma ko a baka shinkafa ko tiya na wuce in jinsin abinci ya saba fifiko na halatta amma jinkiri baya halatta amma in jinsi ya kadaita to a nan baya halatta a yi fifiko kuma baya halatta a yi jinkiri kamar yadda nasti ne tabbatacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar da cewa in za a yi canji abin da ya shafi kuɗi ko abin da ya shafi abinci to dole a samu waɗannan sharaɗa guda biyu sharaɗi na farko in jinsi ya kaɗaita to dole ne ya zamanto an samu tamkatacce ne a ma'ana kar a samu wato fifiko kuma sharaɗi na biyu dole a samu wato shine zartarwa ya zamanto hannu da hannu amma in jinsi ya saba to fifiko na halatta amma hannu da hannu kuma sharadi don haka dai a nan abin da za a iya yi za a zai iya ramta musu hatsi a yi kimar shi yanzu duttiya nawa ake saida ta sai a tambaya duttiyar hatsi abinda ake saida ta jika guda misali to sai ya ramta musu hatsi kenan an san kimar shi in lokacin kaka yayi to a lokacin nan sai a tambaya nawa hatsi yake an gane ko nawa hatsi yake ko kuma a lokacin kaka in sun sayar su ba shi kudin shi wannan shine ka'ida a matsayin ramci ne amma ba a matsayin ciniki ba in a matsayin ciniki ne wannan bai halatta na'am wani misali mutum ne ake bin shi kamar azumi goma na ramadan allah ya masa rasuwa ba tare da ya biya ba kamar misali magadan shi 'ya'yan shi da ko mahaifan shi makusantan shi za su iya karkasa wannan azumi a ɗaya rana su azumci adadin azumin da ake bin shi shi ne tambayar ka to a nan abinda muke so mu sani azumin da ake rama ma mamaci idan ya mutu da bashin shi shine azumi na addawal ba azumi na ramadan ba azumi na ramadan ciyarwa ake a madadin kowane yini a bada mudu kamar yadda hadisin aisha allah ya kara mata yadda da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda da hadisin ibn umar sun tabbatar da cewa in azumi na ramadan ne ciyarwa ake a madadin kowane yini a bada mudu amma in azumin addawal ne to wannan rama ma mamaci ake azumin za a rama masa misali ana bin shi azumi goma to za su iya karkasawa in su goma ne kowa ya azumi ɗaya a yini ɗaya suna iya azumta gaba ɗaya sun sauke masa wannan nauyi ba dole bane ba sai an jero shi a kwanuka a ɗaya rana ana iya azumtar shi ko azumi nawa ne adadin su waɗanda suke makusantan shi tunda iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu duk wanda ya mutu da bashin azumi a kansa manzon Allah ya ce makusancinsa wato sai rama masa azumi to azumin da ake rama ma mamaci shine azumi na addawl in na ramadan ne ciyarwa ake a madadin kowane yini a bada mu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul itik wato mun tsaya ƙarshen wato babi na babi na sha uku kai tsaye za mu tashi farkon wato babi na sha hudu hadisi na ƙarshe a cikin wato babi na sha uku shine hadisi na abu huraira allah ya ƙara masa yadda da ke cewa ma ziltu uhibbu bani tamimin munzu salasin sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya hudu fiye yake cewa ban gushe ba ina ƙaunar wannan ƙabila da ake kiransu banu tamim banu tamim kabila ce daga cikin manyan kabilu waɗanda suke na larabawa wanda kafin wannan lokaci wato akwai kiyayya da gaba tsakanin ita wannan kabila ta banu tamim wato da kabila ta addaus wato kabila ta abu huraira allah ya kara masa yadda tun irin adawar da take tsakaninsu a jahiliya don haka yana kin ita wannan kabila ta banu tamim to amma zuwa wani lokaci wato sai ya samu wasu dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka dasa masa san wannan kabila da kaunarta a cikin zuciyarsa shi daman ka'ida ko da yake wato igiya ce ma wadda take mafi kwari daga cikin igiyoyi waɗanda suke na imani alhubbu fillahi wal bughdu fillah shine manzo Allah yake cewa awsaqu qural iman mafi kwarin wato igiya daga cikin igiyoyin imani shine so dan Allah kuma da ƙi saboda Allah in za ka so mutum ka so shi saboda Allah in za ka ƙi shi ka ƙi shi saboda Allah a sababin ya yi wani abu wanda yake ya saba ma Allah ya saba ma manzansa to shine anan ya ce ma ziltu uhibbu bani tamimin منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه yace wallahi ban gushe ba ina kaunar yace kabila ta banu tamim yace tun lokacin da wato na ji wasu tadudi guda uku ko kuma wasu halaye guda uku nasu wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko ya ce sami ituhu ya kudu hum ashaddu ummati ala dajjal wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ya ce su banu tamim manzon Allah ya ce su ne mafi tsanani akan dajjal wato daga cikin al'ummata saboda muminai za su fita da makamai domin su yaƙi dajjal to a cikin dukkan muminan da za su yaƙi dajjal babu wata ƙabila wadda take mafi tsanani akan dajjal sama da banu tamim su ne za su fafata da shi kaga abu na farko da ya sa abu huraira allah ikara masa yadda yake kaunar wannan ƙabila bayan da yana kinsu maza Allah ya ce hum ashaddu ummati ala dajjal su ne mafi tsanani ga dajjal wato daga cikin al'ummata ma'ana waɗanda za su yi gumurzu da shi abu na biyu ƙala yake cewa wa ja'at sadaqatuhum wato zakarsu ta iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka zo da zakarsu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا manzon Allah sai yake cewa wannan wato zakar mutanen mu ce zakar jama'a mutanen mu ce ta anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya danganta banu tamim zuwa kansa domin sun haɗe wato dangantarsu da tashi ta haɗe ga wani kaka daga cikin kakannin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shine Ilyas ibn Mudar an gane ku Ilyas ibn Mudar kaka ne daga cikin kakannin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to su ma banu tamim kakansu ne don haka manzan Allah ya ce yake cewa hazihi sadaqatu qaumina manzan Allah yake cewa wannan wato zakkar mutanen mu ce to kaga anan abu na biyu saboda waɗannan kabila manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya danganta su zuwa kanshi shine sababi na biyu wanda yasa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake kaunar su sana abu na uku sai yake cewa wa kanat sabiyatan minhum inda Aisha wato akwai wata baiwa daga cikin kabila ta Banu Tamim abun aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala wato manzon Allah ya ce da aisha a atiƙiha fa inna hamin waladi isma'il manzon Allah ya ce ‘yantar da ita domin tana daga cikin ‘ya'yan isma'il ɗan ibrahim alaihi salam an gane ko? ya ce fa inna hamin waladi isma'il wato domin tana daga cikin 'ya'yan isma'il wato ɗan annabi ibrahim salam wannan kenan shine dalili na uku kenan dangantarsu wato ta kai zuwa ga isma'il kamar yadda dangantar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta dangana zuwa isma'il ɗan ibrahim salam to shine kamar yadda ya gabata hadisin malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa kamar yadda ake mallakar bawa daga cikin wato su ne waɗanda ba larabawa ba haka daga cikin larabawa in ya kama akan yaƙi waɗanda suke ba musulmi ba kuma duk wanda aka ribace daga cikinsu ba yi za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب فضل من أدب جاريته وعلمها قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن مقرف عن الشعبي هو عامر بن شراحيل عن أبي بردة هو ابن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fabular wanda ya ladautar da kuyangarsa ya koyar da ita addini an gane ko mutumin da yake da baiwa ya yi ƙoƙarin ladautar da wannan baiwa kuma ya karantar da ita addini menene sakamakonsa abun ubangiji subhanahu wata'ala shine anan malam ya zo da hadisin abu burda daga mahaifinsa abdullahi ibn qais al-ash'ari shine abu musa Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat lahu jariyatun manzo Allah ya ce duk wanda ke da kuyanga fa'allamaha wato ya koyar da ita addini kenan fa ahsana ilaiha kuma ya kyautata mata yana daga cikin kyautata mata shine ladabtar da ita ba ta tarbiyya ta musulunci thumma ataqaha maza Allah yace sannan ya yantar da ita wata zawwajaha ya aure ta kana lahu ajran maza Allah yace yana da lada linki biyu abun Allah subhanahu wataala ladansa na farko shine na ladabtar da ita da yi da karantar da ita addini da yi ladan na biyu shine yantar da ita da yi a gane ko wannan kuma aurenta da yi wannan amfanin kansa ne kuma aure ibada ce wadda take mai zaman kanta amma ladan biyu da ya samu ladan na farko shine ladabtar da ita da yi da karantar da ita addini na biyun shine yantarwa da ya mata sai dai gaba ɗaya wato ba sa tabbata sai idan ya aure ta saboda a nan kaidi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana abubuwa ne ya jero su abu na farko shine karantar da ita addini an gane ko yana daga cikin kuma karkashin karantar da ita addini shine ladabtarwa don haka ya ce fa ahsana ilaiha ya kyautata mata yana daga cikin kyautatawa shine ladabtarwa sannan abu na biyu ya ce thumma a ataqaha sannan wato ya yantar da ita wata zawwajaha kuma ya aure ta kana lahu ajran manzo Allah ya ce yana da lada linki biyu abun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yantar da baiwarsa safiya bintu huyai kuma manzan Allah ya aure ta haka juwariya baiwarsa ce manzan Allah ya yantar da ita kuma ya aure ta don haka anan yana nuna mana kenan fadular duk wanda ya mallaki baiwa wannan baiwa ya yi ƙoƙarin karantar da ita addini ya kyautata mata ma'ana ya ladabtar da ita sannan ya yantar da ita ya aure ta manzan Allah ya ce yana da linki lada linki biyu abun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ke kwaɗaitarwa game da ‘yantar da bayi. Babu ƙaunin Nabi sallallahu Alaihi wasallam, al'abidu ikwanukum fa'adi'imuhum mimma ta'kulun wa ƙaunihi ta'ala, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا قال أبو عبد الله ذي القربى القريب والجنوب القريب قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثنا واصل الأحدب أنه قال سمعت المعرور بن سويد أنه قال رأيت أبا ذر الج... أبا ذر الجفاري رضي الله عنه وعليه خلة وعلى غلامه خلة فسألناه عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه ثم قال إن إخوانكم خولكم جعلكم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليدئمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'abidu ikhwanukum manzon Allah ya ce su bayi ‘yan uwanku ne fa'adi imuhun min mata a kudu manzon Allah ya ce ku ciyar da su daga irin abin da kuke ci ma'ana jinsin abincin da kuke ci manzon Allah ya ce ku ciyar da su idan hatsi kake ci to ka ciyar da bayinka in shinkafa kake ci ka ciyar da su ma'ana jinsin abincin da kake ci ka ciyar da su kenan ba ƙasa da abincin da kai kake ci ba a jinsin abincin da kake ci to haka ake bukata ya zamanto su ma kana ba su wannan wannan shine abin da ya fi dacewa tare da halaccin zaka ba su sabanin abin da kake ci ƙasa da abin da kake ci amma abin da ya fi dacewa irin abincin da kake ci to haka ya dace ka ciyar da bayanka shi ne malam sai ya ce wa ƙaunihi ta'ala da bayani game da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratun nisa wa abudullaha ubangiji ta'ala ya ce ku kaɗaita ni a cikin ibada ma'ana ku kaɗaita ubangijinku a cikin ibada wala tushriku bihi shai'a wato kada ku daidaita wani abu da shi wato a cikin haƙƙinsa ma'ana kar ku daidaita ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani a cikin abin da yake haƙƙinsa lafazin wala tushriku an ciro shi ne daga ashirk idan aka ce ashirk a larabci shine at-taswiyatu baina shay'ai daidaita tsakanin abubuwa biyu ka daidaita abubuwa biyu su zamanto daya ba tare da bambanci ba shine ake kira da ashirk don haka ashir'ance in aka ce ashirk shine malamai suke cewa taswiyatu ghairillahi ma Allah fi ma huwa haqqul lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙin Allah ne ke bantacce don haka duk wanda ya ɗauki ibada ya sarrafa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala ake cewa ya zama mushriki me yasa saboda ya daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah to shine anan da yace wala tushriku bihi shay'an kenan kar ku daidaita wani abu da Allah a cikin abin da yake haƙƙinsa ma'ana kar ku ɗau ibada ku sarrafa ta ga wani Allah subhanahu wa ta'ala a nan ubangiji ta'ala ya umarce mu da tauhidi shine kaɗaita shi a cikin ibada kuma kai tsaye sai ya hane mu game da abin da yake shiyanci tauhidi shine shirka da ya ce wa abudullaha ai wahidullaha ku kaɗaita ubangijinku bil ibadati sai ya ce wala tushriku bihi shay'a kar ku daidaita wani abu da shi a cikin abin da yake haƙƙinsa sai ya ce wa bil walidaini ihsana wato uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala akan bawa babu wani haƙƙi mafi girma sama da haƙƙin mahaifa don haka ubangiji subhanahu wata'ala ayoyi sun wuce a lissafa na hada haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa kamar yadda yake cewa wa iza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce wa bil walidaini ihsana mahalli na biyu wannan aya wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana mahalli na uku watulu alai wannan wannan wato fadarsa da yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana guri na hudu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wuri na biyar shine yake cewa anishkurli wali walidayk anishkurli wali walidayk ubangiji ta'ala yace ka gode mun yace kuma ka gode ma mahaifanka shine anan yace wa bil walidaini ihsana ai wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma mahaifa wato matukar kyautatawa sannan sai yace wa bi zil qurba ubangiji ta'ala ya ce ku kyautata ma ɗan uwa wanda yake na kusa an gane ko ɗan uwa waɗanda suke na kusa duk wanda ya kasance akwai wato zumunta tsakaninka da shi to wannan yana da haƙƙin kyautata masa kamar yadda ya ce wa ati zal qurba haqqahu wa ibn sabili shine anan yace wa bi zil qurba ubangiji ta'ala ya ce ku kyautata ma ɗan uwa wanda yake ma'abucin kusa ce sai ya ce wal yatama ubangiji ta'ala ya ce marayu ma ku kyautata musu wal masaki ne ubangiji ta'ala ya ce miskinai su ma ku kyautata musu matukar kyautatawa wal jari zil qurba makwabci wanda yake ma'abucin kusaci ubangiji ta'ala ya ce ku kyautata masa wanda wannan shine martaba na farko kenan domin makwabta kala uku ne kamar yadda malamai suka bayyana akwai makwabci wanda yake da haƙƙi ɗaya akwai makwabcin da yake da haƙuƙuwa biyu akwai makwabcin da yake da haƙuƙuwa uku makwabcin da ke da haƙƙi ɗaya shine makwabcinka wanda yake ba musulmi ba kuma ba ɗan uwanka ba ne bakka da wata alaƙa ta danganta tsakaninka da shi kuma sannan ba musulmi ba ne wannan yana da haƙƙi ɗaya ɗaya shine haƙƙi na makwabtaka makwabcin da yake da haƙƙi biyu shine makwabcinka ne kuma dan uwanka ne musulmi ga haƙƙi na makwabtaka kuma ga haƙƙin yan uwantaka ta musulunci makwabcin da yake da haƙƙi uku a kanka ga ya makwabcinka ne dan uwanka ne kuma musulmi ne kenan ga haƙƙin makwabta ga haƙƙin musulunci sannan kuma ga haƙƙin danganta to shine anan ubangiji ta'ala ya ce wal jari zil qurba wato makwabci wanda yake ma'abucin kusaci ubangiji ta'ala ya ce ku kyautata masa matukar kyautatawa sai ce wal jaril junub wato da makwabci wanda yake na nesa kenan wanda yake makwabcinka ne amma ba dan uwanka bane baka da wata alaka ta danganta da shi sai ce wasahibi bil jambi wato wasahibi bil jambi wato da wanda yake kenan abokin tafiya kenan shine ake kira da as-sahibi bil jami wasu malamai suka ce mace ake ne an gane ko mata kenan wasu malamai sun fassara cewa ita ce ake nihi da wato as-sahibu bil jami wasu malamai suka ce aboki wanda hanya ta hada ku kenan wanda kuke cikin hali na bulaguro kenan shine ake kira da as-sahibu bil jami sai ce wa bin sabili wato haka nan ba ko dan wucewa ubangiji ta'ala ya ce shi ma ku kyautata masa matukar kyautatawa wa ma malakat aymanukum ubangiji ta'ala ya ce haka nan ku kyautata ma abinda damar ku ta mallaka na bayi matukar kyautatawa inna allaha lalle ubangiji ta'ala la yuhibbu baya son man kana muhtalan duk wanda ya zamanto mai takama mai nuna jiji da kai fakuran wato mai yawan alfahari domin waɗannan sifofi ne guda biyu wanda ubangiji subhanahu wata'ala yana kinsu yana kyamar su al-ikhtiyal wal fakhr takama da jiji da kai kuma da alfahari ubangiji subhanahu wata'ala baya son su don haka yace inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ubangiji ta'ala baya son duk wanda ya kasance daga cikin bayansa mai takama ne da jiji da kai mai yin alfahari ga jama'a qala abu abdullah wato al-imam al-bukhari yace zil qurba yace al-qarib shine da yace wal jari zil qurba kenan al-qarib makwabci wanda yake makusacin ka kenan makwabcin ka ne kuma dan uwanka ne wal junub kenan da yace wal jaril junub sai yace al garib wato wai shine wanda yake kenan na nesa da kai in aka ce al garib wanda yayi nisa da kai kenan wanda babu wata danganta tsakanin ka da shi kenan as-sahibu bil jam shine kenan aboki na bulaguro ko kuma ka ce mata ita ma ubangiji ta'ala yayi umarni wato game da kyautata mata sannan malam sai ya zo da a shahid kenan wannan aya ubangiji ta'ala ya yi umarnin cewa bayi a kyautata musu da ya ce wa ma malakat aimanuku ku kyautata ma abin da damar ku ta mallaka na bayi shine munasabar wato zawa da wannan aya sannan malam sai ya zo da hadisin abu zar algifari wato kama hadisin al-ma'rur ibn suwai yake cewa ra'aitu abazarrin al-gifariya radiyallahu anhu yake cewa wani lokaci naga Abu Zar al-Gifari Allah ya kara masa yadda wa alaihi kullatu a jikinsa wato da wani tufashi wa ala gulanihi kulla a jikin bawansa wato irin nau'in wannan tufafi da shi da bawansa kenan sun sanya tufafi kala daya idan aka ce hulla wato shine kenan al'izar war rida kamar ka ce riga da wando shine ake kira da alhulla kenan tufafi a hausa in aka ce tufafi kenan riga da wando to shine ya ce naga abu zar allah ikara masa yadda wa alaihi hulla a jikinsa da wasu tufafi wa ala gulamihi hulla wato a jikin bawansa irin nau'in wannan tufafin da yake jikin mai gidansa fasa'alnahu an zalik sai muka tambaye shi dangane da haka muka ce yaya za a yi haka da mai gida da dan gida bawa da mai gidansa ya zamanto kayan su kala guda abin ya daure musu kai ya ba su mamaki domin su a iya tunaninsu ya kamata a bambanta ya kamata a samu bambanci tsakanin mai gida wato da yaransa don haka suka mai tambaya shine yace fa sa'alnahu an zalik sai muka masa tambaya dangane da haka fa qala sai yace inni sababtu rajulan yace sababin abin da yasa kun ga abin da yasa kuka ga ni da bawa na ba mu da bambanci tufafin da nake sawa shi yake sawa yace domin wani lokaci na faɗa ma wani mutum bakar magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar sababtu an ciro shi ne daga asab shine ake kira zagi kenan na daga cikin zagi kenan bakar magana bakar magana da ya faɗa masa shine yace masa yabna sauda wato ya dan bakar mace ya faɗa ma wani mutum a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa yabna sauda ya kai ɗan bakar mace shi wannan mutum fashakani ila ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai ƙara na wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan aibantawa da wannan muzantawa da na masa ya je ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi kaji abin da Abu Zar ya faɗa mu faqala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce da ni a ayyarta hubi ummihi manzan Allah ya ce yanzu za ka aibanta shi wato a sababin mahaifiyar shi cewa launin fatar ta launi ne baki yanzu da mahaifiyar shi za ka ringa wulakan za ka ringa aibanta shi shi ne manzan Allah ya ce a ayyarta hubi ummihi yanzu za ka ringa aibanta shi a sababin mahaifiyarsa sun maƙala a lokacin nan ran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɓaci sun maƙala sannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce masa inna ikhwanakum khawalukum manzon Allah ya ce lalle wato barwanku manzon Allah ya ce ‘yan uwanku ne a nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gabatar da hukuwa wato akan wato su wannan kin akan khawalikin ba dan komai ba saboda mahimmancin ita ukhuwa diniya manzo Allah ya ce inna ikhwanakum khawalukum an gane ko yanda zancen yake kenan inna khawalakum ikhwanukum lalle barwanku manzo Allah yace yan uwanku ne shine anan yace inna ikhwanakum khawalukum lalle yan uwanku manzo Allah yace khawalukum yace barwanku yan uwanku ne kenan idan aka ce khawal kenan su ne barwai waɗanda suke khadimai kenan masu maka hidima wanda ana amfani da wannan lafazi ga bayi domin at-takwil na ɗaukan ma'anar at-tamlik kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ay mallaknakum abinda muka mallaka muku na dukiya da yaya ubangiji ta'ala yace kun mutu kun baro su bayan ku to dan haka bawa ake kiran shi khadin kenan jam'unsa ne ake cewa kawal kenan khadimai don haka kuma hatta da wanda yake kamar misali bara wanda ake faɗa a hausa ɗan gida kenan wanda za ka ɗauke shi domin ya ringa maka hidima ko yaronka ne yana tsare maka dukiya duka ana kiransu kawal shi ne anan ya ce inna ikhwana kuma kawaluku maza Allah ya ce lalle barwanku ‘yan uwanku ne ja'alakumullahu tahta aydikum ubangiji ta'ala ne da hikimarsa ya sanya su karkashin hannunku ma'ana kuke juya su kuke da mallakarsu faman kana akuhu tahta yadihi manzo Allah ya ce duk wanda dan uwansa ke karkashin hannunsa ma'ana Allah ya mallaka masa bawa falyu'imhu mimma ya'kul manzo Allah ya ce ya ciyar da bawan nasa daga irin abin da yake ci irin abincin da kake ci ka ciyar da shi wani yulbishu mimma yalbas manzo Allah yace kuma ya tufatar da shi daga jinsin tufafin da yake sawa ma'ana irin tufafin da kake sawa shi ma ka sa masa wala tukallifuhum ma yaglibuhum manzo Allah yace kuma kada ku dura musu wani aiki aikin da zai fi karfin su ya rijaye su manzo Allah yace kar ku dura musu wala tukannibuhum ma yaglibuhum manzo Allah yace kar ku dora musu wani aiki aikin da zai rinjaye su yafi karfin su fa in kallaftumuhum ma yaglibuhum manzo Allah yace in har kun dora musu abinda zai rinjaye su abinda yafi karfin su fa ainuhum manzo Allah yace to ku taimaka musu an gane ku in har kun dora musu abinda ya wuce karfin su to kada ku kyale su su kade su sha wahala ku kama musu ku taimaka musu ku sha wahalar gaba daya a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana kasancewar bayi da Allah subhanahu wa ta'ala ke damkawa a hannun wasu daga cikin bayinsa wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma horewa ce tashi kuma ba don kafi shi ba wani matsayi abun Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka tabbata cewa ko da bawanka ne to ka tabbata akwai abin da ya fi komai mahimmanci ita ce ‘yan uwantaka ta addini ‘yan uwantaka ta musulunci shi bawa ka ɗauke shi a matsayin cewa ɗan uwanka ne ‘yan uwantaka ta addini kuma abin da ya fi dacewa in so samu ne irin abincin da kake ci ka ciyar da shi nau'in tufafin da kake sawa ka sanya ka tufatar da shi amma tare da cewa yana halatta ya zama to kasa da haka amma abin da ya fi dacewa nau'in abincin da kake ci ka ciyar da shi kuma tufafin da kake sawa ka tufatar da shi wannan ana maganar mafa wanda yake bawa wanda yake karkashinka ina wanda yake ɗane wanda yana maka hidima kenan so samu ne kenan shi ne ma min babi aula sannan wannan hadisi yana ƙara nuna mana musulunci addini ne wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa kaga ina masu da'awar haƙƙin ɗan adam to gaya a nan bayi ne wanda Allah shi ya shar'anta bautar kuma da ya shar'anta bauta ubangiji ta'ala ya haramta wato azautar da su bayan aiki in za ka ɗora ma bawanka musulunci ya haramta ka ɗora masa aikin da ya fi ƙarfinsa in kwa ka dora masa aikin da ya fi karfinsa to ka tabbata cewa ya zama wajibi a kanka sai ka kama mishi tare da cewa a farko iya iyawar shi za ka dora masa kuma dole ka ba shi ci da sha kuma dole ka tufatar da shi wanda wannan ci da sha su ne abu da sutura waɗanda suke abu na farko da wasu abubuwa waɗanda suke na ɗawainiya yau da gobe dole ne mai gida ya ɗauke ma bawansa to shine wannan sababin abin da yasa kenan shi Abu Zar Allah ya kara masa yadda wato yake ciyar da bayansa daga irin abincin da yake ci nau'in tufafin da yake sawa haka yake sanya ma bayansa wanda wannan kuma yana nuna mana mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suka yi fice a wajen kwatanta umarnin Allah da manzansa in dai Allah ya ce su yi kaza ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam to kai tsaye ba tare da wata wata ba tare da wani latti ba kai tsaye suke mai kauya kaga anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa inna ikhwanakum khawalukum yace lalle barwanku ɗan uwanku ne ma'ana bayinku ɗan uwanku ne ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ne ya sanya su karkashin hannunku kuke mallaka kuke da mallakar su kuna juya su faman kana akuhu ta ta yadi duk wanda dan uwansa ya kasance a karkashin hannunsa ma'ana yana da bawa manzo Allah ya ce fa min in gumi ma ya aku ya ciyar da shi daga jinsin abincin da yake ci yana in hatsi kake ci ka ciyar da shi hatsi ba kai kana cin hatsi ka ciyar da shi dawa domin hatsi shi yake gaba da dawa sai ya ce wani yulbisu min ma yalbas kuma ya tufatar da shi daga irin tufafin da yake sakawa tufafin da kake sawa ka tufatar da shi sai ya ce kuma wala tukallifuhum ma yaglibuhum wannan kuma hani ne manzo Allah ya ce kar ku dora musu wani aiki aikin da zai iya rijayar su ma'ana ya fi karfin su manzo Allah ya ce kar ku dora musu sai ya ce fa in kallaftumuhum in har kun dora musu aikin da ya fi karfin su kenan fa in kallaftumuhum ma yaglibuhum in kun dora musu aikin da yafi karfin su manzo Allah ya ce fa inuhum ku taimaka musu kenan wannan yana nuna mana cewa wato musulmi idan Allah ya mallaka masa bawa to ya kula game da kyautata ma wannan bawa matukar kyautatawa don haka can ubangiji ta'ala ya yi adafin cewa wa ma malakat aimanukum ai wa ahsinu wato bi ma malakat aimanukum ku kyautata ma abinda hannunku ya mallaka kenan na bayi ubangiji ta'ala ya ce ku kyautata musu باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده قال حدثني عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن نافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح هو ذكوى عن صالح عن الشعبي عن أبي, عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي عن الزهري هو ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي قال حدثنا أبو صالح هو ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نئما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصب لس- لسيده wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da bawan da game da cewa wato bawa idan ya kyautata bautar ubangijinsa kuma ya yi nasiha ga mai gidansa mike gare shi na sakamako cewa bawa idan ya kyautata bautar ubangijinsa sannan kuma ya yi nasiha wato ga mai gidansa menene nasiha ga mai gida shine kyautatawa da yi masa da'a duk wani abu wanda yake na ha'intar mai gida wato ya nisance shi shine anan malam sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'abdu idza nasaha sayyidahu maza Allah ya ce bawa wato shi bawa idan ya yi nasiha ga mai gidansa ma'ana shine ya masa da'a kuma ya rike amana da take tsakanin shi da mai gidan shi kenan bai haice shi ba wa ahsana ibadatar rabbi kuma ya kyautata bautar ubangijinsa ma'ana duk iya abinda Allah ya shar'anta masa na ibada yayi kokari ya kyautata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana lahu ajrani wato kana lahu ajruhu marrataini manzo Allah ya ce yana da ladansa wato linki biyu lada na farko shine na kyautata ibada ga ubangijinsa subhanahu wata'ala lada na biyu wato shine kyautata wato nasiha da yi ga mai gidansa ma'ana yayi da'a ga mai gidansa saboda shi da'a ga mai gida wajibi ne kamar yadda kyautata ibada shi ma abu ne wanda yake wajibi domin shi mai gida ubangiji ne ya yi umarnin cewa bawa ya yi da'a ga mai gidan shi saboda wannan da'a da bawa zai ma mai gidan shi za ta koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala domin shi ya wajabta masa haka to don haka idan ya bada wannan farillai guda biyu ga ibadar da Allah ya dora masa ya tsaya ya kyautata kuma sannan ya yi nasiha ga mai gidansa ma'ana ya yi da'a ga mai gida shi ne a nan ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana lahu ajruhu marratayn yana da ladan sa wato linki biyu kenan ga ladan da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala ga ladan da'a ga sannan hadisi na biyu a baban hadisin abu musa ash'ari Allah ya kara masa yadda wato ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma rajulin kanat lahu jariyatun duk mutumin da yake da baiwa ko kace yake da kuyanga addabaha manzon Allah ya ce ya ladabtar da ita fa ahsana ta'alimaha ya kyautata wato koyar da ita wa a taƙaha zan Allah ya ce ya ‘yantar da wannan baiwa wata zawwaja ha ya aure ta falahu azira manzan Allah ya ce yana da ladalin kibi duk mutumin da yake da baiwa ya ladabtar da ita ya ‘yantar da ita ya aure ta to yana da ladalin kibiyu abun Allah subhanahu wa ta'ala kaga wancan lada ne wanda shi bawa yake banta da shi linki biyu ga ya na da'ar da ya ma ubangijinsa kuma ga da'ar da ya ma mai gidan shi to wannan kuma duk da idan yake da baiwa idan ya mallaki baiwa ya kyautata ma wannan baiwa ma'ana ya ladabtar da ita ya yantar da ita kuma ya aure ta to abun Allah subhanahu wata'ala yana da lada linki sai ya ce wa ayyuma abdi wazan Allah ya ce duk bawan da adda haqqallahi ya bayar da haƙƙin Allah wanda yake kansa shine na kyautata ibada wa haƙƙa mawalihi kuma ya bayar da haƙƙin masu gidan shi an gane ko haƙƙin masu gidan shi kenan waɗanda suke da mallakarsa balahu ajran wato yana da lada linki biyu abun ubangiji subhanahu wata'ala kenan ga ladan haƙƙin ubangijinsa da ya bayar kuma ga ladan haƙƙin masu gidan shi da ya bayar hadisi na uku a baban hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lil'abdil mamluki salih wato na gabawa abin mallaka wanda yake nagartacce kenan nagarta ku tana karkashin da'a ga Allah subhanahu wata'ala bawa yabi Allah yabi mai gidansa wannan shine abin da zai kai shi wannan martaba ta nagarta kenan kamar yadda ya gabata a waccan riwaya shine yace lil abdil mamluki lil abdil mamluki salih ajiran manzo Allah ya ce na ga bawa abin mallaka bawa wanda yake nagari manzo Allah ya ce yana da lada linki biyu abin ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya gabata kenan bawan da ya bada haƙƙin Allah kuma ya bada haƙƙin masu gidansa Abu Huraira sai yake cewa wallazi nafsi bi yadihi shi Abu Huraira din ne yake faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu huraira yake cewa wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa laulal jihadu fi sabilillahi abu huraira yace in ba dan yaki domin ɗaukaka addinin Allah wal hajju wato da hajji da Allah ya shar'anta mana wa birru ummi wato da biyayya da nake ma mahaifiyata shine kyautata ma mahaifiyata ya ce la ahabbtu an amuta wa ana mamluk ya ce da na su wato a ce na mutu matsayin ina bawa gabar da ta ƙara bayyana mana cewa wannan faɗa ce ta abu huraira ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yaransa ɗan ƙarami mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa bai kai matsayin da zai faɗi wannan kalma ya ce wa birru an gane ko shine anan ya ce wa birru ummi wato da biyayya ta mahaifiyata da nake mata in ba dan waɗannan abubuwa ba guda uku ya ce la ahabbtu an amuta wa ana mumluk ya ce wallahi da na so na mutu ya ce halin ina bawa kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya wuce matsayin bawa abin mallaka don haka anan ya ce la ahabbtu an amuta ya ce wallahi da na so na mutu wa ana mamluk wato halin ina bawa abin mallaka me yasa saboda wancan lada da ubangiji subhanahu wata'ala ya keɓance ma duk bawan da ya da'a ga ubangijinsa ya yi da'a ga masu gidansa to yana da lada linki biyu abin Allah subhanahu wata'ala wannan yana nuna mana yadda mazan jiya sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallama suke da guri da kwadai akan duk wani aiki wanda yake na alkhairi sannan hadisi na hudu a baban hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ni'im mali ahadihim yuhsinu ibadata rabbihi wa yansahu li sayyidihi lafazin ni'im ma ai ni'ima ma ne ni'ima mali ahadihim ainihin zancen kenan ni'ima mali ahadihim idan sai aka shigar da mimun kin ta farko a cikin mimun ta biyu sai ake cewa ni'imma kamar yadda yake cewa inna allaha ni'imma ya izu kumbe kenan ni'ima ma ai ma dalla da abinda li ahadihim ke ga ɗayansu kenan bayi yi husinu ibadata rabbi bawan da ya kyautata wato ibadar bautar ubangijinsa wa yansahu li sayyidihi kuma yi nasiha ga shugabansa madalla da abinda Allah ya tanada masa shine ladadin kibi shine yace ni in ma li ahadihim madalla ga abinda ke ga daya daga cikin bayi kenan bawan da yi husinu ibadata rabbi wanda ke kyautata ibadar bautar ubangijinsa wa yansahu li sayyidihi kuma yake nasiha ga mai gidansa kenan irin ladan da yake da shi yace madalla da irin wannan lada ina ma a ce kowa ya sami irin wannan lada babu karahiyati taqawulu ala ar-raqiqi wa qawlihi abdi aw amati wa qawli Allah ta'ala was-salihin min ibadikum wa ima'ikum wa qala abdan mamluka wa alfa wa qala wa alfa ya sayyida halad al-bab وقال من فتياتكم المؤمنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم وقال واذكرني عند ربك أي سيد سيدك ومن سيدكم قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر العمري قال حدثني نافع هو مولى ابن عمر عن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين قال حدثنا محمد بن العلا وابن كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الهميري قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم أطئم ربك وابدئ ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبد عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي قال حدثني أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وأوتك من ماله وإلا فقد أوتك منه ما عتق قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راء ومسؤول عن رئيته فالأمير الذي فالأمير الذي على الناس فهو راء عليهم وهو مسؤول عنهم والرجل راء على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة رائية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راء على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان هو بن أيينة عن الزهري أنه قال حدثني عبيد الله أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيئوها ولو بغفير wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin wato nuna ɗagin kai ga bawa ma'ana kar mutum ya ɗaga kansa ya ringa nuna cewa ya fi bawansa shi yake sama da shi da matsayi an gane ko idan aka ce attaqawul wato shine ɗagin kai kenan nuna fifiko ka nuna cewa kafi wani sai ce wa qaulihi abdi au amati da karhancin mai gida ya faɗa ga bawansa ya ce abdi ko ya ce amati akwai karhanci game da yin amfani da wannan lafazi mai gida ya ce ma bawansa abdi ko ya ce amati malam sai ya zo da faɗa yake sai ce wa ƙaunin ta'ala da bayani game da faɗar allah subhanahu wa ta'ala wasalihi na min ibadikum wa ima'ikum an gane ku da ya ce wa an kiful ayama minkum sai ce wa salihina min ibadikum ku aurar da wato nagartattu min ibadikum daga cikin bayan ku maza wa ima'ikum da ku yangin ku wannan aya kenan malam ya zo da ita domin nuna mana halaccin mutum yakan iya faɗa ga bawansa ya ce abdi baiwarsa ya ce amati amma akwai karhanci game da haka ya kamata a kauce ma wannan lafazi kamar yadda bayani zai zo sannan sai ya zo kuma da aya ta biyu shine faɗar ubangiji ta'ala a cikin suratun nahar da yake cewa daraballahu matsalan abdan mamlukan abdan mamlukan Allah ya buga misalin bawa wanda yake abin mallaka kaga wannan yana nuna halaccin kenan mai gida ya faɗa ga bawan sai ce abdi sannan kuma da faɗar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu yusuf wa alfa ya sayyidaha ladal bab wa alfa ya sayyidaha ladal bab wato ita matar sarki kenan da bawanta wanda aka zo da shi a matsayin bawa annabi yusuf alaihi salam wa alfaya sai suka samu sayyidaha kenan mai gidanta kenan wannan na nuna halaccin shi bawa yakan iya faɗa ga mai gidan shi ya ce sayyid sannan sai ce wa ƙala ubangiji ta'ala ya faɗa min fatayati kumul mu'minat da ya ce faman lam yajidi minkum qawlan an yanki hal muhsanatil mu'minati فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات من فتياتكم المؤمنات kenan nan ubangiji ta'ala yayi amfani da lafazin fatayat kenan akan ima kenan wannan kuma shine abin da yafi dacewa sannan sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wato ga su banu quraiza lokacin da aka zo da sa'ad ibn mu'az wato domin ya zartar da hukuncin da ya dace a aikata da su manzon Allah ya ce ƙumu ila sayyidikum ku tashi ku taryo shugabanku wanda wannan hadisi da shine wasu suke kafa hujja cewa wai babban in ya zo gu a tashi a tsaya masa a'a a wancan lafazi da ya ce ƙumu li sayyidikum lamun anan bi ma'ana ila an gane ko ku tashi ku taryo shugabanku domin ita ila tufidul ga wannan wannan tufidul gaya an gane ko qumu ila sayyidikum ku tashi ku tarmi shugaban ku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi lokacin nan an zo da shi akan jaki baya da lafiya kuma sai ga wata ziyada tabbatacciya kamar yadda yake cikin sahihu muslim da yace qumu ila sayyidikum sai yace fa anziluhu ku sauke shi dan haka idan kayo bako ka tashi ka taryo bakon ka wannan girmamawa ce amma na mutum in ya zo go a tashi a tsaya masa wannan haramun haramun ne kwata-kwata baya halatta hadisi ne tabbatacce wani sahabi ya ce wallahi ba wanda yake da kima a zuciyar wanda muke so muke kauna muke girmamawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in ya zo wuri ba ma tashi mu tsaya saboda bai ce ba sai kuma yana ki yana kyama game da haka to shine anan yace qumu ila sayyidikum wato ku tashi ku taryo shugaban ku kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da lafazin sayyid wato ga sa'ad ibn mu'az haka a can cikin suratu yusuf sai ce wa kurni inda rabbik annabi yusuf kenan ya faɗa wato ga wannan kenan wanda ya zo masa kenan ya masa tambaya game da wannan mafarki shine ya ce wa kurni inda rabbik wato ka ambata ni ka ba da labari na inda rabbik inda rabbik ai sayyidik shine malam yace ai shugabanka sannan kuma haka manzon Allah ya faɗa wato ga kabila ta banu salima manzon Allah ya ce musu man sayyidukum wato wane ne shugabanku manzon Allah ya tambaye su kabilar su jabir su ne banu salima man sayyidukum manzon Allah ya ce wane ne shugabanku ya ku banu salima sai suka ce aljaddu ibn qais ya rasulullah ai jaddu ibn qais shine shugabanmu ala anna nubakhiluhu sai dai fa marowaci suka ce sai dai yana da illa ɗaya marowaci manzo Allah ya ce to wa ayyu da'in adwa min al-bukhl yace wace cuta ta fi rowa ai babu cutar da ta fi rowa tsanani manzo Allah ya ce bal sayyidukum amru ibn al-jamu manzo Allah ya ce a'a yace shugaban ku shine amru ibn al-jamu manzo Allah ya ce shine shugaban ku kaga kenan ruwa illa ce maza Allah ya canza musu shugaban ya ce an rubunu da jamu shine shugabanku saboda shi mutum ne wanda yake yana da tsabar kyauta kuma yana daga cikin wato wanda ya ringa bujuro ma goma kansu tun a jahiliya wanda bai yarda da bautar gunki ba to shi ne a nan maza Allah ya ce wa man sayyidukum ya tambaye su wane ne shugabanku ina wannan yana nuna halaccin ka faɗa ga bawa ka ce masa man sayyidak wane ne man sayyiduk wane ne shugabanka amma a tare da cewa abin da yafi dacewa kenan shine ka ce masa man maulak ko ka ce man sayyiduka ko man maulaka wannan shine abin da ya dace maimakon ka ce masa man rabbuk shine anan malam sai ya zo da hadisin abdullahi ibn umar allah ya kara musu yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah yake cewa idza nasaha al-abdu sayyidahu idan bawa wato yama mai gidansa nasiha kenan ya masa da'a wa ahsana ibadata rabbi ya kyautata bautar ubangijinsa kana lahu ajruhu marratayn ladansa ya kasance linki biyu a gun allah kaga anan ashahid cha idza nasaha al-abdu sayyidahu idan bawa yama kenan mai gidansa kenan nasiha kenan a nan shi bawa abin da ya fi dace ya ce ya faɗa ga mai gidansa kenan ya ce sayyidi maimakon ya ce rabbi domin rububiya a hakika gaba ɗayanta tana komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kowa matsayin bawa ne na ubangiji subhanahu wata'ala Allah shi ke ɗaukan ɗawainiyar kowa da komai sannan sai malam ya zo da hadisi na biyu hadisin abu musa al-ash'ari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce lil mamluki alladhi yuhsinu ibadata rabbih na gaba wanda ke kyautata bautar ubangijinsa wa yu'addi ila sayyidihi alladhi lahu alaihi kuma yana bayarwa zuwa ga mai gidansa mai gidan da ke gare shi lahu alaihi min alhaq wanda yake da haƙƙi a kan shi kenan kenan wane ne yake da haƙƙi a kanka kenan mai gidanka wanda yake shine ke da mallakarka kenan waɗanda suke na kusa da shi ana iya kiransu masu gidanka amma ba su suke da mallakarka kenan mai gidanka wanda yake da haƙƙi a kanka shine yace wa yu'addi yana bayarwa ila sayyidihi zuwa mai gidansa allazi lahu alaihi min alhaq wanda ke da wani abu na haƙƙi a kansa wannan nasihati da yi masa nasiha shine yi masa da'a sai ce wa fa'a da yi masa biyayya a jiran wannan bawa yana da lada dinki biyu abun Allah subhanahu wa ta'ala ladan kyautata bautar ubangijinsa kuma ladan da'a ga mai gidansa a shahida anan cewa wa yu'addi ila sayyidihi sannan ma da yazo da hadisi na uku hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la yaqul ahadukum abim rabbak kada ɗayanku ya faɗa ga bawa ya ce masa adi'im rabbak ko kuma shi mai gidan ya faɗa ga bawansa ya ce mai adi'im rabbak ciyar da mai gidanka wabdi'i rabbak kar ya ce wanke ma bawanka wato mai gidanka hannu domin lafazin wato alwudu yana ɗaukan ma'anar wanke hannu a larabci kuma yana ɗaukan ma'anar ita arwalla kamar yadda aka santa a shir'anci domin yana halatta wani ya ma wani arwalla ka taimaka ma mutum a wajen arwala ka ringa zuba masa ruwan yana wankewa ko kuma ka wanke masa kamar shine anan amma ma'anarsa wabbi rabbak ma'ana wanke ma mai gidanka hannu ubangijin keke kenan shine yazo da lafazin rabb sai ya ce kar mu ɗayan ku ya faɗa haka kenan adi'im rabbak ko kuma wabbi rabbak wal yaqul sayyidi wa sayyidi maulaya kenan sai dai ya ce adi'im sayyidak ko kuma adi'in maulaka ko kuma waddi sayyidak ko kuma waddi maulak wala ya kula ahadukum kuma ɗayan ku kar ya faɗa ya ce abdi amati ya ce bawana ko ya ce amati baiwata wal ya kul fataya kina in namiji ne bawan sai ka ce fataya idan mace ce ce sai ka ce fatati ko kuma ka ce gulami kina in namiji ne ka ce fataya ko kuma ka ce gulami wannan ladabi ne ga ubangiji subhanahu wata'ala maimakon ka ce abdi ko ka ce amati domin ubudiyya gaba ɗayanta ta Allah ce subhanahu wata'ala sannan hadisi na hudu a baban hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a ataka nasiban lahu min al-abdi duk wanda ya yantar da kasansa na bawa kenan bawan da yake da tarayya da wani fakana lahu min almali shi wanda ya yantar da kasansa yana da dukiya ma ya bulugu qimatahu dukiyar da za ta iya kai kimar bawan idan an masa kuɗi kenan kuwima alaihi kimata adilin sai ama bawan kima kima ta adalci kenan yanda za a iya siyar da shi a wannan lokaci wa utika min malihi sai a yantar da bawan daga cikin dukiyar shi shi abokin tarayya kenan misali kun hada miliyan ɗaya kun sayi bawa kai da abokinka sai ka ji daɗi ka ce kai ka yantar da kasanka to a ran da ka yantar da kasanka in kana da dukiya wannan bawa sai a tsayar da shi gaban alkali a yi masa kima kima ta adalci bayan da kuka saya ba kun saya miliyan ɗaya amma yanzu bawa nan in sayar da shi za a yi zai miliyan biyu to a nan sai a matsa ka ka ciro miliyan guda kenan ka ba abokin tarayya in ya so a yantar da bawa wa illa in kwa ba shi da dukiyar da za ta iya biyan abokin tarayyar in an ma bawon kima kima ta adalci za Allah ya ce fakar uti ka min huma abin da ya yantu na bawon ya yantu an gane ko kenan bawon sai a sanya shi aiki kamar yadda ya gabata yana yi yana tara kuɗi ya yi da biyan kenan wancan abokin tarayyar kenan a takaice a nan ya ce man a ataka nasiban lahu min al'abdi kenan wani yana nuna halaccin kenan mutum ya faɗa ya ce abdi ko ya ce amati amma abin da ya fi dacewa ka ce gulami ko ka ce fataya in baiwa ce ka ce fatati shine ya fi dacewa kenan wannan hani hani ne wanda yake na karhanci karhanci wanda yake na tsarkakewa sannan ma da ya zo da hadisi na biyar a baban hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullukum ra'in gaba ɗayan ku kowanne daga cikin ku manzon Allah ya ce makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa za a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka bashi a ranar kiyama a wannan a dunkule ke na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko ya ce kullukum ra'in kowanne daga cikin ku manzon Allah ya ce makiyayi ba wanda ya fita sai ya ce wa mas'ulun an ra'iyati kuma kowa daga cikin ku za a tsaida shi a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka bashi sannan sai ya biyo baya kuma bi tafsil sai ya ce fal amirul ladhi ala nas shugaba wanda aka shugabantar da shi akan mutane yana jagorantar su maza Allah ya ce fa huwa ra'in alaihim shi ma matsayin mai kiwo ne akan su dole ya sa ido ya kula da abin da zai inganta rayuwarsu da abin da ya shafi addininsu wa huwa mas'ulun anhum kuma za a tambaye shi dangane da su a ranar kiyama duk wanda ka shugabanta in mutum dubu nawa ne ko miliyan nawa ne a ranar kiyama kowanne sai Allah ya tambaye ka game da shi ka kiyaye addininsa ka kiyaye mutuncinsa ka kiyaye dukiyar shi ka kiyaye lafiyarsa da duk wani abu wanda yake nashi to nauyi ne akan ka dole kai zaka sa ido ka kula da shi sannan sai ya ce warrajulu ya ce shi mutum ra'in ala ahli baiti shi ma matsayin mai kiwo ne ga iyalin gidansa iyalin gida in aka ce iyalin gida ya danganci duk wanda yake karkashin ka matarka da 'ya'yanka da ƙanninka da waɗanda suke karkashin ka waɗannan duka iyalinka ne sai ya ce wa huwa mas'ulun anhum kuma za a tambaye shi dangane da su a ranar kiyama sai ya ce wal mar'a ita ma mace ra'iyatun manzan Allah ya ce mai kiwo ce ala baiti ba aliha wato akan gidan mijinta kenan gidan mijinta dole ta yi kiwo ta kula da shigi da ficin da yake kasancewa a cikin gida da duk abin da ya shafi cikin gidan na dukiyar shi da komai wa waladihi da ƴaƴansa dole ne ta kula da su wa hiya mas'ulatun anhu manzan Allah ya ce kuma ita ma za a tambaye ta dangane da kiwon da aka bata a ranar kiyama sai ya ce wal abdu ra'in ala mali sayyidihi bawa shi ma matsayin mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa dole ya kula da ita ya kiyaye za Allah ya ce wa huwa mas'ulun anhu kuma shi ma za a yi masa tambaya dangane da wannan dukiya ta mai gidan shi a ranar kiyama sannan manzo Allah sai ya koma bayani kuma a dunkule ya ce ala ku saurara fa kullukum ra'in dukkan ku dai makiyaya ne kowa daga cikin ku makiyayi ne yace wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowanne daga cikinku za a yi masa tambaya a ranar kiyama dangane da kiwon da aka bashi a shahid anan cewa wala abdu ra'in bawa makiyayi ne alama li sayyidihi ga dukiyar shugabansa mai gidansa kenan kaga halaccin kenan ka ce abdi kuma sannan ga abin da ya fi dacewa shi kenan bawa kenan kar ya ce rabbi sai dai ya ce sayyidi domin lafazin arrabu baya halatta a yi idlaki ga kowa in banda Allah subhanahu wa ta'ala a ce arrabu sai dai ubangiji subhanahu wa ta'ala amma in dai ta fuskar ibafa ne kuma wannan ya halatta kamar yadda ya ce uzukurni inda rabbik gane ko kana iya yin ibafa amma in kamar ka ce arrabu wannan baya halatta ga kowa in banda ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a idlakin shi sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin wato abu huraira da zaid ibn khalid al-juhani Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idza zanati al-amatu in baiwa ta yi zina fajliduha manzon Allah yace ku bulalata thumma idza zanat in ta koma yin zinar manzon Allah yace fajliduha ku bulalata an gane ko nawa za a yi mata rabin abin da ake ma kenan diya za a yi mata kenan maimakon inda diya ce za a yi mata bulala dari kamar yadda ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda su kuma can ya ce fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al'azab kenan bulala hamsin za a yi mata thumma idza zanat manzo Allah ya ce in ta koma yin zina fajliduha manzo Allah ya ce ku dai bulalata fisa da sati awin rabi'a a karo na uku ko na hudu ku kwanto ne aka samu daga marwayacin manzan Allah sai ce fa biyu uha ya ce ku sayar da ita ku rabu da musiba walau bi da firin kai ko da igiya ce ta izgar gashi za a baku ku bayar da ita manzan Allah ya ce ku bada ta a baku igiyar ku rabu da musiba a shahida alam ya ce idza zanati amatu in baiwa ta yi zina kenan halarci mutum ya ce amati amma abin da ya fi dacewa ka ce fatati ne insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك